أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي وآله أجمعين محمد وآله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا عليم يا حكيم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حسبنا الله ونعم الوكيل wannan ayar tana da alaƙa da ayar da ta wuce bayanta inda Allah yake cewa wa uhiya ila nuhin annahu lan yu'mina min qawmika illa man qad amana fala tabta'iz bima kanu yaf'alun an yi wahayi ga annabi Allah annabi Nuhu me aka masa wahayi shine cewa Allah na gaya masa cewa lan yu'mina min qawmika wanda duk zai yi imani daga mutanen ka ya riga ya yi daga baya ba wanda zai sake imani daga cikin mutanen nan illa man qad amana wanda ya yi yayi shi kenan don haka falatar ta izini ma kanu ya fa'al ya fa'aluna kar ka damu kar ka shiga da bakin ciki da abin da suke aikata idan kenan Allah ya gaya masa ba abin da zai sake faruwa na imani to tunda ko haka ne me zai faru kuma a zaman annabi Allah annabi mu shi kuma rayuwarsa ba ta yanke ba ta kare ba sai Allah ya shiri da mu shine wasu na'ika shine ayat da ta yi jirgin kirkiri yin jirgin ruwa jirgin ruwa a lokacin babu shi a cikin tarihi na ɗan adam gaba ɗaya ba a yi shi a baya ba sam ko ba a san shi ba ma sannan ne za a yi shi kuma gashi an cewa annabi Allah ka yi shi wa sana'il kulka ka yi shi bi ayunina kana kan idanuwa wannan jam'u jam'u ta'zimin ne ba jam'u takasirin ba eh a ayyuna da idanuwan mu jam'i ne na takasiri ai na ta'zimi ibara ce isti'ara ce wadda take nuna shumuli na hibzin Allah kai ka kera wannan jirgin ruwa inayan mu tana kewaye da kai gaba ta ko ina muna kallon ka ba abin da zai same ka ba abin da zai hana ka kuma kai domin mutanen na annabi nuhu wato azabtattu ne duk inda ya suna azabarsa su hana shi wannan su takura masa a nan sai aka ce kuma yi jirgin ruwa to jirgin ruwa da zai yi shi ai sa iya hana shi sai ce abi a yunna kana kan idan mu ba abin da zai hana ka kai to kuma tunda ba ta yin irin jirgin ruwan ba ina samfur na samfur yadda za a yi ma a jirgin ruwan sai ce wa wahayi na mu za mu jagorance ka wajen kera jirgin ruwan shi za ka ce ba kusar da ya buga a wuri masu an ce buga ta nan can buga can ice kaza shi za ka sa a can ita ka wa wahayi na da umarnin wahayin mu muna maka umarnin yadda za ka yi to don haka Allah ne ya jagoranci kiyarin kera jirgin ruwa na farko kamar yadda nan ya faɗa ka yi shi wa wahayina da umarnin mu da wahayin mu wala tukhadibni fil ladina zalamu kada ka yi magana da ni ko ɗaya ka sake magana a kan abin da zan yi abin da ne shirin na halakarwa la tu haɗibin kakka yi magana da ni a kan waɗanda na shirin halakarwa ka ce kada halakar da su ba zan saurara ba na riga na gama in na hobu magurakuna ta'alili ne wannan lamari ya zartu a cikin lamarinmu irin wanda baya dawowa baya cewa sai na halakar da su shikenan sai sai jirgin ruwa kuma sai annabi annabin Allah ya fara jirgin ruwa kamar yadda aya ta gaba za ta ce
ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تخسر كما تسخرون ويصنع الفلك shikenan umarni an yi umarni ga annabin Allah cewa ya shigi kera jirgin ruwa shikenan nan kuma sai aka nakalto mana sura zahira hayya rayayya sura kamar gashi nan yana ma kerawa domin wa yasna'ul fulka gashi yana kerawa kamar har yanzu ma yana yi an dan nakalto ta da mudari ne saboda mu hangi gama gashi can yana kera jirgin ruwa kamar yadda Allah ya ce ya kera shi yasna'ul fulka yana kera jirgin ruwa an ce ya kera shi dabaka guda uku hawa uku ƙasa aka sa ƙwari da dabbobi da abubuwa na hasharat tsakiya aka sa mutane sama kuma aka sa masu tashi masu fuka to haka kira jirgin aka sura tashi yace wa yasna'ul fulka wa kullama marra alaihi mala'un duk lokacin da mala'un manya-manyan mutane na waɗannan kafiran marra alaihi suka shuɗe gare shi yana kaf kaf kaf yana kera jirginsa sakhairu minhu sai kuma aka shiga izgili a'a annabin Allah kenan masu wa'azi yanzu kuma an yi ritaya daga wa'azi an koma kuma zama kafinta sakhairu minhu a istahzuhu bihi sai su masa izgili qala yana mai marbaɗe da martani ya ce in taskharu minni minna idan har kuka shiga yin izini gare mu kenan ba shi kaɗai ba ma akwai masu ɗan taya shi daga muminan da suka imani ce in kuna izgili gare mu fa inna naskharu minku mu ma lokaci zai yi da za mu yi muku izgili yana zuwa kama taskharuna kamar yadda kuke mana izgili din nan wannan shine ake cewa mushakala a babu na balaga cewa da suke masa izgili da shi ma ya ce za mu muku izgili kamar yadda kuke mana shi bai da martani zai yi ce to ga ranar da kuke cewa ba ku ga fa'idarta ba mu ga shi mun ga fa'idarta to amma sai aka kira wannan kamar izgili a babin mushakala fa inna nasaru minkum kama tasaruna mu ba za mu muku izgili kamar yadda kuke mana izgili to فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم idan ba ku san amfanin wannan abin da nake ba ƙira wannan jirgin ruwa da nake yi ni na san amfaninsa ku ma sau ba ta'alamuna da sannu kwa ga amfanin abin da nake yi domin man ya tsihi azabun yukhzihi kwa ga waye wanda azaba wanda za ta tozartar da shi a fili za ta zo masa wa man wahillu alaihi azabun muqim kuma azaba wadda take bakarara wadda take madawwamiya wadda ba za ta rabu da shi ba za ta zo masa kun ga ranar wannan kila jirgin kuma kun ga rashin amfanin ku kuma rashin imani na dan ba za ta ku cikin jirgina ba kaga ku azaba za ta same ku kenan a kirkiri da haka za ku ga menene wannan kaga saufa da ya ce fasaufa akwai tsawon lokaci sa aka sa saufa ɗin saboda an daɗe yana ƙera jirgin ya daɗe yana yin shi sa ya ce kun gani na yi jiya shekaran jiya watan jiya watan gobe to da sannu lokacin da zai ƙare kun ga kuma amfaninsa kama haka saboda ai yayi shekaru da yawa yayi shekaru nawa ɗari tara da hamsin a'a ni ba bai yarda ba kuna mun sai ayi sai ayi da abin eh na ga jiya na ga sha na ga wasu jiya cewa da Allah to wai mun ba shekara ɗari tara da hamsin bane da wani to ni a wajen shekara dubu ne in kuna so a gyara jiki a wajen wasu annabi nuhu shekara dubu ya yi to za ka kalle ka ce to ya aka yi an ce labisa fihim alfa sanatin illa hamsi na ama shekara dubu sai dai shekara hamsin sai ka ce 950 kenan to a lissafin ka wato na farko na gaya muku mai faɗi ne magana sai dai ina kallon da zan canye ta ta zama ƙarama sosai ba ku ja mu da yawa na farko dai shi ita shekara tana da suna sanatu tana da suna amu to amma me yasa ba a ce labisa fihim alfa sanatin illa hamsina ba sai zama an ƙaddara hamsina sana ɗin sai aka ce illa 50 ama to idan ka ce shekara 950 yayi ka maida da sanatu da amu duk ɗaya ne kenan da sanatu da amu duk ɗaya ne kenan shi ko kalma ta alƙur'ani a sani ba wai anan ba ma duk wata kalma ta alƙur'ani iri ɗaya da ka ganta amma bata ba a iri ɗaya take a rubuce ba to wallahi ma'anarsu ba ɗaya ba ce ɗaya ko ta zo da ma'ana ta iri ɗaya ta kuma da wata ma'ana tana da wata ma'ana da ɗaya ba ta da ita ana gane ƙur'ani ke na kai wasu sun ce harafi ma da Allah ya sa a nan to in ka ɗauke wannan harafin duk harafin duniya in ka sa shi ba zai iya zama a wuri ba sai shi to bare kalma daga duk inda kalma ko kana kallon sun kusa iri ɗaya to suna da wani abu shi sa Allah ya bambanta su me yasa bai maimaita irin wannan din ba to akwai wani abu kenan dan haka idan an ce labisa fihim alf sanatin annabi nuhu ya zauna a cikin mutanensa shekara dubu ba hamsin amma irin wannan zaman da ya yi na sanatu ne ita ku sanatu shekarar da ake cikin bala'i da wahala da kunci ce su ita ake cewa sanatu amu kuma shekarar da ake cikin yalwa da jin daɗi da rayuwa da kyau ita ake cewa amu Daka ya zauna shekara 950 fihim a cikin waɗannan mutanen kafirai. Illa 50 aman, lakin 50 aman shekaru 50 wanda ya masu daɗi na bayan tufa da kenan. Bayan, to bayan tufa na bayan wata rayuwa ba? to illa ita ce aka cire wannan hamsin na amana ita ce yayi kuma bayan kufa da kenan ita kuma shekara ce da aka rayuwa ta imani ta tauhidi sai ta zama amma ba sanatu ba to kusan duk inda sanatu ta zo ma ba za ka ga cewa yanzu ƙara ta zura saba a sinina da aba noma za ku kai aiki ne noma amma a can sai aka ce sun maya tifi amun tifi yugasun nasu wa tifi yasun shekaru masu daɗi da za a ta cin abinci shi kuma wani amun aka kira ta ba sanatu ba a can mun jarrabe su bisinina aka ce ba bil awami ba da bil awami ba to da haka sinatu ta kan zo a shekara ta kunci ne to labisa fihim alf sanatin illa 50 ama ya zauna shekara dubu ba hamsin a cikin su su yana kira su zuwa ga ana ba su ansa ba illa 50 ama sai zama istisna din muqaddi ne lakin 50 aman to ci wannan kuma ya zauna cikin shekara ta hizbu da ya zama shekara da kenan to in ka ga dama ka rike wannan ka ga dama ka rike wancan din malamai sun fara shi karatu ne da kuma hangi kuma da awo da abin da karatun zai hau ba wai da baki za a faɗa ba kawai sai a bi a gani
حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل الله يتي حتى إذا جاء أمرنا nan abinda wannan aya take nunawa ƙila jirgi ya ƙare lokacin jirgi ya haɗu kuma Allah ya kawo lokacin da azaba za ta fito amfanin jirgin zai zo ice hatta gaya ta kira kenan yayin da kira jirgin ta kare to amruna ja lamarinmu na halakarwa wanda za mu halakarwar shi ma ya zo sai Allah ce wa fara tannuru sai a tannuru sai ya zama ya fara ɗugo da ɗugo da ruwa fara tannuru a tannuru malamai sun yi fasarori da yawa a kansa cewa lokacin da lokacin halakan ya zo na ruwan duhana to ba fasara ba wacce kenan a ba na fasara ba ban fasar har na ce wa hillu alaihi azabun muqim azaba wadda take madawwamiya na fasara ta ba a ji ba ne ba ku ji sanin da na fassara ya kihi azabun yukhzihi ba sau ba sa'ala mun a to ni na wannan na goge ba na san na fassara har ce fa sau ba sa'ala mun kun ba ku san amfanin amfanin shi wannan jirgi bai kisa da sanin za ku sani shi ne na fassara fa sau hatta idan ja amruna har sai lokacin da lamarin namu ya zo lokacin saukar da azaba ya zo fara tanuru sai an tanderu ya bugar da ruwa to shi ne anan malamai suka yawaita fassara a ce menene tanuru din nan wasu suka bar shi a hakikanin sa abin fassara tanuru shine tanderu abin yin gurasa irin na da wanda ake sa shi ka gan shi kinkime ne haka kamar wani abu ya kusa tsawon ka ƙasa a sa masa wuta riris sai kuma a sa wani ɗan hijabi a tsakani sai a ɗan ɗora gurasa a sama wutar zafinta sai ya gasa gurasa to su ma suna da irinsa to sunansa tannuru to yayin da lamarin mu yazo Allah ya ce sai ya zama mazatar wuta sai ruwa ta fara ya fara kugowa to shi kuma an gaya masa shi ma yana da irin tannuru din a gidansa cewa alamar da zamu nuna maka cewa ga bala'in fara nan zai fara kugowa tanderin gidanka ko an hura wuta ruwa ne zai fito to sai ka san lokaci yayi sai a dauko wajen jirgi kuma ke annabin Allah to fara tanuru wasu haka suka ce tanuru nan shi ne yana na aka kake kasa wasu ka ce a fara tanuru kinaya ce kawai kasa duk inda yake tsandauri za a ga ya fara marmaro ruwa na dan dan fitowa haka yana naso to an ba wa annabin Allah kilu cewa akwai akwai lamarin ya zo kenan haka dai to idan lamarin namu ya zo ya zama tanderu ko kuma ƙasa ta fara kugo da ruwa ul nahmil fiha yayin da wannan lokacin ya kasance sai muka ce masa ihmil fiha ka ɗauki min kulli zawjayn isnayn ai ka ɗauki isnayn min kulli zawjayn ka ɗauki bibiyu daga dukkan nau'o'i aure zauju kinin guda ɗayan da yake da baya bukatuwa sai da wani ɗayan shi ake cewa zargi kamar namiji baya wadatuwa daga mata matar ma haka to ka kowanne zauji sunansa to sai aka ce ka ɗauki kowanne daga dangin aure biyu na komai ma duk dabbar da take mai amfani to ɗauki aurenta mace da namiji shine ɓangaren tsuntsaye ɗauki mace da namiji duk wani abu nau'i dai mai amfani ga ɗan adam ka ɗauki biyu haka muka yi masa umarni kulna min fiha min kulli zawjayn ithnayn ka dauki biyu daga dukkan nau'o'in abubuwa masu amfani wa ahlaka kuma ka dauki ahlanka to a cikin wannan daukar ne ko anan ma a cikin jalalaini akwai akwai wannan khazin ma ya kawo masu tafsirai daban-daban zai kawo ko yadda ya zo tun da mu dai anan Allah ta yi a dauki biyu namiji da mace namiji da mace shine zakarun wa unsa shine zaujaini to ya akai akai ya ɗauki zaune ni ɗin daga tsuntsaye daga da abubuwa saboda sama za ta ɓarke ƙasa za ta ɓarke ne duk komai irinsa zai ƙare shi ne aka ce a ɗauki iri to ya aka yi ya ɗauki irin yadda zai zama wannan namiji ne wannan mace ba a ɗauki mace biyu ba kuma isinai ne aka ce su aka yi takiri biyu zaune ni kakka ɗauki sama da biyu kenan to izan ya aka yi aka ɗauki namijin da mace na Allahu alam da wasu suka suka ce a in hannunsa ya haka duk inda ya fara kan namiji ne in ya sake haka to kan mata ne fara to Allahu alam to ba wannan ce ba nake son kawo ba wanda take an rubuta din wai sai ya zama cewa da kunama da maciji sai suka zo suka ce wa a ɗauke mu ya annabin Allah ya ce a ku bala'i ne a bayan ƙasa suka ce a'a ai za mu kiyaye ba za mu ba za mu cuci duk wani wanda ya ambaci sunanka ba ya haɗa ka da Allah ba za mu harbe shi ba ya ce salamun ala nuhin fil alamina ya yi faɗa ka to ba za mu harbe shi ba to wannan shi ne shi yasa wasu suke cewa wannan ita ce addu'ar musulmi da kunama amma dai ban ce mutum ba kama eh salamu ala nufin alamin haka yake wani qur'ani ne amma ka faɗa kuma an ka gansu ka gudu eh shi ne Allah ya kiyaye ka gudu shi ne salamu min kuwa ya ka gudu ita addu'a ku kare masa gano ita addu'a yanzu kai ta Allah ya kiyaye ni a ce maganin wannan maganin kunama ne kuma wannan maganin ɗan fashi ne to ba wai ka haɗu da shi ya ga bai ganka ba ko ka haɗu da shi ya kasa ba komai ba a'a in ka zo yana can wurin ka kauce addu'a ta ce eh to shi ma haka in ka ce salamun ala duka ta yi Allah ya kiyaye ka sai ka kauce kun ka gansu kuma ka kauce ka rufe koma to shine wa ahlaka haka dai kuma ka ɗauki ahalinka ahalin gidanka ka ɗauke su to ahalaka in aka ce ahalinka da dawa kenan matan ka ahalinka ne ƴaƴanka da zuriyarka gaba ɗaya ahalinka ne har jikoki da ahalinka ne to Allah ya ce ka ɗauki dangogin dabbobi da makamantansu nan da su ake da aka ce ni kullu zaujin isra'ili ka ɗauki kowanne aure mace da namiji sannan ka ɗauki ahalinka wato zuri'arka kenan sai Allah ya ce illa man sabata alaihi qawli a ahalinka akwai wanda ko ka ɗauka ba zai ba zai ɗauku ba sai wanda kalma da ƙauli ya zartu na halakar da su cewa sai mun halaka su su kuma ahalin naka ne kuma akwai matarsa da ɗansa ba su kira ba illa man sabaka alai wa man aman ai ka ɗauki wanda ya imani ma duk wanda ya imani shi nan ba gefe duk wanda ya imani da kai sashi cikin jirginka mun maka izini ka ɗauke shi Allah ce wa ma'amana ma'ahu illa qalil shekara dubu ba hamsin din nan da yayi yana kira ba wanda ya imani da annabin Allah annabin mu sai yan kaɗan wasu suna ambata mutum tamanin wasu mutum arba'in wasu haka ne amma dai Allah bai faɗa ba adadin annabi ma bai faɗa ba cikin hadisi sahihi illa dai kaɗan ne haka za a ce kaɗan ta wannan shine dan haka waɗannan su suka amma dai wasu daga ahalin nasa wasu da yawa ƴaƴansa ba ai ba ɗan da bai halaka ba ɗan da ya halaka ba shikenan ɗansa ba yana da ƴaƴa an ce ma akwai ana inda sunayen su akwai hamu akwai samu akwai yafis ana cewa ma hamu din shine uban larabawa ko samun ne kai uban larabawa hamu kuma uba namu yan baki sudanai ba yan baki sai kuma shi yafisu shine uba wanda ya zama uba ga turkawa wannan dai duk a tarihi ake ji ba ba hadisi ingantacce ba ku zo ku ce na ce
to وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم شكرا لوكتي ياي ruwa ya fara hada ƙasa gaba ɗaya sama ruwa ƙasa ruwa Allah ya ce ya arzu la ima'aki a'a wannan sanda aka ɗauke kenan sanda da yi ruwan yayi Allah ya roƙi sama da ta kece ta ta ruwa ƙasa ma barke ki ta ruwa to lokacin shiga jirgi kuma yayi kenan sai Allah ya ce ƙala annabi shi annabi nuhu ya ce irkabu fiha ku hau fiha cikin wannan ita jirgin ruwan wa yake umarni mutane da su yake to su kuma tsuntsaye da sauransu waɗanda suke aka ce su wannan kama su yayi zasa su a jiki ku hau wannan majraha wa marsaha ko majraha wa mursaha ko mujraha wa mursaha duka idan mujraha ne daga daga daga ajara majraha kuma daga jara duk mafa'alu ne da mafa'alu da mafa'alu cewa da gudanar wannan jirgin da kuma mursaha da kuma tsayawar ta a irsa'uha ko rusuha gabaɗansu bismillah wato wannan jirgi yau ba mutum ne zai tuka shi ba tafiyarta bismillah tsayawarta bismillah saboda tukin in kun ji ruwan yadda yake saboda ai ita ƙasar ma abin da yasa su mutanen annabi nuhu suke masa izgili ba ruwa a ƙasar ba ta da kogi to aga kuma ana kera wani abu a ce na ruwa ai kaga ba ba abin da ya taso to sai kogi ya taso wani irin kogi wanda ya tinkare sama da ƙasa saboda haka tuka wannan jirgin ruwa a ce sai gwanin tuki eh sai mai kudura da irada dan haka yace majraha tafiyata bismillah wa munsaha ajdusuha inda za ta tsaya ta ba mai iya tsaye da ita sai bismillah birkinta da bismillah ne tafiyarta da bismillah ne to inna rabbi laghafurur rahim haƙiƙa ubangiji na mai gafara ne mai rahama ne to jirgi zai tashi yanzu nan an gaya mana cewa lokaci ya yi duk an hau jirgi kuma an gaya mana ga yadda tukin jirgin zai kasance majaraha wa musa hadisin lahi eh to yanzu jirgin zai tashi وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركم معنا ولا ت...
يا بني يا بني اركم معنا ولا تكن مع الكافرين ana rama ba zai daga wani na irin namu na so ka ce irkan ba ka ce irkan ba eh amma akwai kira mu je har mu je mu je mana na a kara a to bashi wa ya tajir wannan jirgi ya tashi sai zama tajiri tana tafiya ya tafiyar tata yake fi maujin kaljibal tajiri bihim duk waɗanda jirgin ya ɗauko tana tafi tare da su tana linƙaya da su fimoji a cikin wata irin wata irin igiyar ruwa da kumfa sai Allah ya kwatanta mana ya ce shi kalji bali kamar manya-manyan dutse irin dutsen dala a kumfa take kai ka san tasirin tukin wannan tafiyar wannan jirgin a ce kumfa da igiyar ruwa ta taso kamar dala to kai ka san tafiyar da jirgin yake shi ma ba na wasa ba ne ko ba zai kife ba bai kife ba ba wanda zai san wannan sai mai hawa ko jirgin ruwa irin nan manyan jiragen rawa ya shiga manyan ruwa ya ga yadda igiyar ruwa ke tasowa ke haka yadda tsoron abu yake to wannan tsoron da kake ji linkinsa miliyoyi ne a wannan rana tajribihim fi mawjin kaljibal wa nada nuhun ibnahu a wannan halin a wannan yayin da jirgi yana tafiya kenan waɗanda ba cikin jirgin ya suke ba sai ka tambaya suke su kuma suna ta iyo waɗanda suke iya iya ruwa suna ta iyo ruwa na ta tafiya da su ana kallon su amma ba su nutse ba tukunna suna sama sama ruwa a wannan lokacin sai annabi nuhu ya ga ɗansa yana ganin sa nada ibnahu sai ya kira ɗansa ya ce ya bunai ya kai ɗan ɗana kan ma'ana wa kana fi ma'zilin alhalin dan fi ma'zilin ai fi budin anhu yana nesa da jirgin ruwa amma yana kallonsa yana kallonsa kuma suna iya magana sai ya ce da shi kan ma'ana zo ka hau wannan jirgi tare da mu wala ta kuma alkafirina kar ka zama tare da kafirai to dan yaji eh yaji me yace malam قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين
قال لن سيتشي بابا سآوي إلى جبل a ai ga wani dutse can na hango wanda ruwan ba zai iya kai shi ba ya asimu ni zan haushi dai ya kiyaye ni minan ma daga wannan ruwan zannan shi yana zaton dan ruwa irin na al'ada ne bai san yau ruwa ba na al'ada ba ne zai kiyaye ni daga wannan ruwan sai mai annabin Allah ya ce ƙala ya ce la asiba yau yau ba wani mai kiyaye bawa a yau abinda ya sa aka alamta yau maɗin saboda ranar ba irin kowace rana ba ce yana zuwa nuna masa haka illa man rahim face sai wanda kadai Allah ya masa rahama da shiga cikin jirgi na ba wanda zai tsira kaf illa man rahima sai wanda zai Allah ya yi wa rahama da shiga cikin jirgi na dan haka kada ka sake ka ki zuwa ka shiga to shi wannan dan malamai sun ta magana shi kafiri ne eh kafiri ne wannan yanke kafiri ne to annabin Allah bai san kafiri ba ne to nan ne abin magana la'allan munafunci yake yi yana nuna yana tare da addinin annabi nuhu amma kafiri ne wannan shine maganar wasu malamai da yawa abin da yasa suka ce munafunci yake yi ba bai nuna kafircinsa a fili ba da ya nuna kafircinsa a fili annabin allah ba zai kira shi ba saboda ai shi a can annabi da kansa yace rabbi la tazar alal ardi ila al-kafirin dayyara karka bar ko ɗaya daga cikin kafirai to in kafiri ne me zai sa wai ya gare shi to dan haka bai san kafirin bane ba wakila kuma a wata maganar ya san kafirin ne amma a wannan halin yana kiransa da imani a wannan halin kiransa yake yi cewa ka taho irkan ma'ana wala takun kaga ma alkafirin ai kun mumina kenan wala ta kun kafira to wannan shine maganganun dai guda biyu amma ala ayi halin dai Allah dai bai bayyana wanne ne ba ya san kafirin ne bai san kafirin bane ba a ko ko ya san kafirin ne amma ya san kuma yalwar rahamar Allah yake ganin ta iya samun sa da haka to Allahu a'lam to wa hada bainahum al-mawdu ana cikin magana tsakanin annabi Nuhu da ɗansa zo ka hau shi kuma yana a'a ai zan iya tsira ko ban hau ba a'a yana ce a'a yau ba mu tsira daga yau in ba wanda ya zo nan ba wanda Allah ya rahama da shiga nan ba to ana cikin wannan magana Allah ya ce wa hala bayna ummal mawju sai wannan katuwar kumfar igiyar ruwan sai ta zo ta shiga tsakanin su fa kana min al muraqina sai ya zama cikin waɗanda aka nitsar shi wannan dan nasa da wannan ne malamai suka istinbadi cewa bai halatta mai hukunci ya yi azaba gaban ya yi azabta uba gaban ɗara ko ya azabta ɗa gaban uwa ba saboda rahama ga shi wanda ba shi wanda za a azabta ɗin ba don yanzu a nan abin da Allah ya da Allah ya so suna cikin maganar annabin yana kallo sai ya ga ana damalmaya da ɗan nasa amma sai wahala bai da ruwan sai Allah ya kawo hijabi da ya tsare tsakaninsu da baya ganin sa sannan kana min al-mubarakina sai da aka sa hijabi tsakanin dan annabin da annabin sannan kuma aka nitsar da dan kaga ba akan idan annabin ba kenan eh to ba a san ka azabtar da da a gaban uba ko ya cancanci azabar uba sai dai dan gafara eh to وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلئي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين كنا طوفان يا قاري إيه النبي الله يا كيغتي da shi da jama'arsa to ai mun ji cewa ruwa sama na ruwa ƙasa na ruwa to ya aka yi da ruwan ya ƙare shi kuma to shi ne abin da aya take faɗa ƙila aka ce ya ardu ya ke ƙasa ibul'i ma'aki haɗe banki wa ya sama'u ke ko sama ibul'i cafe ruwanki ki tsane ki da ruwa ƙila aka ce annan ba a ce ƙalan lahu ba ba ce Allah ya ce ya ke ƙasa daina fitar da ruwa sama ma kama ruwa ba ce Allah ya ce ba saboda an ce me iya faɗar hakan hakan yi sai shi Allah ko ba abu ce Allah ya ce ba kasan shi ya ce ko ce aka an ce ba ka ce waye ya ce ba don waye sai shi ne yawa wakila ya abdul ma'aki wa ya sama'u waqli'i wa tidal ma'u imana kai ka san ko ba a gaya maka ba wanda ya magana can kuma waɗannan abin waɗanda aka yi wasan an samu gidan ba sai ruwa ya tsaya cak ya kafe sama ta daina zubar da ruwa kamar bata taɓa yi ba ƙasa kuma ta kame sai kan ta bushe annabin Allah ya sauka ba ya sa eh wa qubiya al'amru aka gama lamari kaf halakarwa an gama tserarwa ma an gama wastawat alal judi an dawo mana kuma batun ita kuma jirgin ruwa fa istawat ita kuma ta zo ta daidaita ta tsaya cak alal judi a bisa wani wuri da ake kira judi an ce wuri ne a iraki tada to haka anan yake to anan jirgin ruwan ya je ya tsaya cak ya tsaya da annabi Allah su fito cike an gama da wannan magana to wakila aka ce bu'udan lil qaumi zalimi halaka ta tabbata azaba ta tabbata ga mutane da suke azzalimai kenan waɗannan muminan su suke haka da suka waiwaya suka ga an share duk wani nan kafira masu yi tsaye babu kamar sun ce masha Allah Allah ya ƙara nesa ta su waɗannan mutane azzalimai da irin wannan ne ake cewa to shi idan ka ji azaba ta samu kafirai za ka iya cewa alhamdulillah kamar nan wakila mu'udan lil qawmi zalimin
to wanada nuhu rabbuhu faqala rabb ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قرآن الكريم mai tafiya gaba ya dawo baya kuma tafiyar duk ta daidai wa nada nuhu rabbahu annabi nuhu ya kira ubangijinsa fa qala sai yace rabbi inna ibni min ahli dana yana cikin ahalina to yanzu amma ba mu ji an gama ruwa ba har an halakar to kuma yake maganar ɗansa yana cikin ahalinsa da aka alƙawarin za a tsayar to ka gane cewa lokacin can da ake waccan maganar da yake cewa zo ka hau ya ce ba zan hau ba to shi annabin Allah ya san abin da ya hana ɗan ya hau me ya hana shi hau Allah kudura ita ta hana ya karɓa kiran annabin ya zo ya hau jirgin to a kaki ana ya ce rabbi mai hanawa mai sawa inna bani min hali ka ce ihmil min ha min kulli zawjayn sulayni wa ahlaka ka ce ɗauki ahalina a ahalu ka ce mu in saka a cikin jirgin to kuma in na bini na hali ai ɗana yana cikin ahalina wa inna wa adaka alhaq kuma ni na san alƙawarin ka gaskiya ne in ka yi cikawa kake wa anta ahkamul hakimina amma anan kuma yace amma fa kuma kai ne mai hukunci masu hukunci abinda ka hukunta duk daidai ne kirari yake yi to ka rasa na ɗan da halaka ba yana nufin ko za a ba shi ɗan ko za a ce shi ɗan me Allah ya ce قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسأل لما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين
sai Allah ya ce ya nuhu yana ba shi amsa ce innahu laysa min ahalik ka ce ahalinka ne a'a ba ahalinka bane da na ce ka ɗauki ahalinka ahalinka ai ahalin nubuwati man amana bihi ahalin nabi man amana bihi ai ahalin annabi nasaba ta annabi ai wanda ya imani da shi wanda ya kamance masa ai ba ahalinsa bane ba innahu laysa min ahli dan haka shi ba danka bane ba to shi yasa anan wasu suke darjewa suke cewa wai ko yana nufin matar tasa ta samu dan ba da shi ba shi yana da tantansa ne ko kuma a'a wannan kalma ba daidai take ba ma'ana innahu laysa min ahlik ahaluka ahalin imani su ne ko ɗan naka ne da bai imani ba ya fita daga ahalinka saboda haka ahalinka shi ne wanda ya yi ka yi imani da kai shi ba ahalinka ba ne ba wancan alkawari da ne kuma hakan nake in dai ahalin naka yi imani da kai zan tsirar da shi to wanda ko bai imani ba shi sa ba tsirar da shi ba innahu laysa min ahlik innahu amalun ghairu salih shi wannan mai tafsiri sai ya ce innahu lamirin ya komawa shi annabin Allah amma ba shi yafi kamata ba a wajen masu tafsirai da yawa innahu amalun ghairu salih ai innahu zu amalin ghairu salih wannan dan naka ba abucin aiki ne wanda ba daidai ba zaka bai aiki na gari ba to ashe ba ahalinka bane kenan kaga me ya fidda shi daga ahalinsa al'amalul ladzi ghairu salih aikin da yake ba na daidai ba shi ya fidda shi daga ahalin nasa yace fala tas'alanni ma laysa laka bihi ilmu kada ka tambaye ni kada ka sake tambaya ta abin da ba ka da tabbata kansa inni a'izuka ina tsoratar da kai ina maka wa'azi an takuna min aljahilina ina tsoratar da kai da ka kasance cikin waɗanda ba su san yanda ya kamata su sani ba kako sani inda wanda ya san Allah ai ba abin da kuma ya koye masa eh to dan haka anan Allah ne ke tarbiyyar bawansa annabawansa a irin wannan la gubara alai shi annabin Allah da yayi da yayi yayi tambaya ba zunubi ne ba shi ko abin da ake gaya masa kuma ladabtar da shi ne shi ijtihadi ne tunda Allah ya ce ahlu ya zaci dan wannan tunda ya san ɗansa ne yana cikin ahalinsa idan ya ijtihadi ya ga cewa ko dan nasa ne ko zai karɓi dan nasa a wajen Allah yau Allah kirari to kaga wannan shi ne to shi kuma Allah ya ce ai ba dan nasa bane ba ilimi nawa ne dan haka kaka tambaye kaka tambaye abin da ba ni na gaya maka ijtihadin ka tabai shi in haka na ijtihadin ka yi kuskure a ijtihadin ka an gane shi ka kuskure a ijtihadin zunubi ne na dama ake bayarwa idan ba irin zunubi in ka ijtihadi haka manzon Allah ya gaya mana man ijtihada fa asaba falahu ajrani wa man ijtihada fa akhta falahu ajrun wahidun wanda ya ijtihadi ya kokarin gane gaskiya kuma ta zama ya gano ta yana da lada guda biyu ladan kokarin da ladan dacewa wanda kuma ya yi kokarin sosai duk abin da ya kamata ya yi kokarin yana da ala ta kokarin ya yi amfani da ita kuma amma sai zama ya kuskure to yana da ladan wannan kuskure ijtihadin da ya ko da da ba shi da ladan sawa to za ka ka gani to ijtihadi ne yace inni a'iduka an takuna min al-jahilin kakka zama cikin wanda da za su tambayi abin da bai daidai su tambaya ba
قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين النبي الله يا كوما وذن الله yana mai ƙanƙantar da kai yana mai roƙonsa ya ce rabbi inni a'udhu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilm ina neman tsarin ka da in sake tambayar ka abin da ba ni da tabbas akan sa ban da ilimi a kansa wa illa taghfir li Allah wannan abin da nayi din ma wannan na ijtihadin idan baka gafarta min shi ba wata rahmi kai mun kai mun rahama akun min al-khasirin sai zama cikin waɗanda ba haka ba ba su zama daidai ba san daidai ba su ne tafaku na'am قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن أمم معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم من عذ ثم يمسهم منا وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم
lokaci ya yi an gama maganganu duka an gama annabin allah ashe ba su sauka sun taka baran ƙasa ba jirgi dai ya tsaya amma ba a fito ba yanzu ake fitowa aka ce da shi annabin Allah ku bin min bi salamin minna shi to ku sauka dauran ƙasa ku taka ƙasa to ashe annabi la Allah yana tunanin ƙasar ruwan nan ya share komai na duniya ba abinci ba kaza ba kaza shukoki duk sun tafi sai Allah ce bi salamin minna da aminci a gare ba abin da za ku rasa kuna cikin aminci daga gare mu komai akwai sai dai ku bi dan sababi kaɗan sai ya zama ya faru wa barakatin da kuma albarka alkhairai masu tarin yawa da ku da su alaika da kai wa ala umamin mimman ma'a da kuma al'umma wadda take tare da kai umman alqur'ani da ko ummatu ta zo a siga guda hudu ta zo a matsayin ma'anar al'umma ta zo a matsayin adadi ta zo a matsayin babban mutum inna ibrahima kana ummatan eh eh haka to wa umamun sanumattuhu waɗansu kuma al'ummatan daga wanda za ku sauka a bayan ƙasa daga zuri'arsu sanumattuhu za mu ɗan jiyar da sun daɗi a duniya sun mai masu minna azabun alim sannan kuma azaba mai raɗaɗi ta tabbata a gare su wato anan waɗanda za su sauka daga cikin jirgin ruwan nan to ai duk da suna muminai ne to ai za su hayayyafa kuma za a ci gaba da hayayyafa da aurataka to da Allah ya ce hubib bi salamin minna da kai da al'ummar da suke tare da kai ku haɗu daga aminci daga gare ni idan wannan amincin ya tsaya ya bi su har zuri'arsu gaba ɗaya ai ba wanda zai taɓe kenan tunda alkawari ne Allah ne yake magana sai ce amma a cikin waɗannan zuri'ar taka kuma al'ummar da za su sauka waɗanda suke tare da kai to ƴaƴansu ko zuriyoyinsu akwai waɗanda su za su saba mana to duk da haka ba za mu fasa jiyar da su daɗi na duniya ba amma kuma zan musu azaba ta saba wanda suka yi
تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين الله أكبر tilka min amba'il gaibi wannan aya tana cikin ayoyi manya-manya masu wanda suka zo da sako da girma annabi sallallahu alaihi wasallam tilka ai hadhihi al-ayatu waɗannan ayoyi al-mutadammanatu qissata nuhin wadda suka kunshi kissoshi kissar annabi nuhu min amba'il gaibi ya rasulullah tana daga cikin labarin gaibu da muke baka ya annabin Allah dan nashin annabi ake fara nuhihi ilaika nuhiha ilaika muna wahayinta gare ka ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadha kafin wannan wahayin da muke maka ya annaban Allah ma kunta ta'lamuha baka kasance ka taba jin ta ba anta i kai kana rasulu din wala qaumuka to balle kuma mutananka haka nan mutananka ba su san ta ba anan fa lallashin annaba ake kun gane inda lallashin yake kun gane muhallin lallashin a cikinta abu yana damun annabi na jama'a sai Allah ya gero masa wannan kisa annabi Nuhu sai ya gaya masa kaf da kaf yadda muka yi ta dinnan kamar yana cewa to idan su can suna da hannu ni ga nan na auke maka kewa da abin da da can kai baka taba jinsa ba aka ga annabi na baka taba jinsa ba wani ma ba kai ba ba kai ma baka taba jinsa ba balle wani ka kowaye shi to wa yake gaya maka wannan kisa annabi ba ni ba to kun ga lallashi to ba a ishi da wannan ba sai aka ce fas biyar da abin ma aka gama aka fito fili aka ce yi haƙuri ya rasu ka yi haƙuri to wannan kalma girmanta wallahi ban san abin da ya kai shi girma ba cikin kalmomi ba ka sanin girman wannan kalmar sai ka san girman wanda ya kalma ka kalli girman Allah shi ke ba da haƙuri ka san muhallin ba da haƙurin ma ya girma yi duk wannan abu da ya shimfiɗa ta farko lallashi ce sai aka fito aka ce fasibir ya haƙuri to duk inda annabi ya samu kansa cikin damuwa koyaya ne to Allah baya bari sai ya yi fili ya ce yi haƙuri ga sunan da yawa in ka ɗauko bayan wannan ta hudu ɗin ka ɗauko can ta ɗare walau la kalimatun sabaqan da rabbi kana kana li zaman wa ajalun musamma fasbir ala ma yaquluna wa sabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i shamsi wa qabla ghurubiha ومن آلاء آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولولا كلمة سبقت من ربك da suka ɓata masa rai yahudawa ne suka cinkushe shi manzan Allah Allah ya ce masa wallahi laula kalimatu ba dan wata kalma da na riga na ratsa ba cewa ba zan danki kafiri tun a duniya kaga azabar da zan masa ba la kana da zaman da azabar da zan ta zama dawwamammiya to ba dan ajalin musamman lokaci na ajiye na azaba da zai zo za ka gan shi dan haka fasbir annabi ya haƙuri fasbir ala ma yaqulun abin da duk suke gaya maka ina ji ina gani ya haƙuri sabbihi bihamdi rabbika ga abin da zai yi maka zai maka kewa tasbihi na ita gaba tasbihi da godiya ga ubangijinka ya gaya masa lokatai da lokatai kaji wannan can kuma yake cewa kazalika yaqba'u Allahu ala qulubil ladzina la ya'lamun fasbir inna wa'da Allah wawaye suka yi masa wauta suka jefa masa mahaifar abun nan kai Allah ya ce rabu da su kazalika yaqba'u Allahu ala qulubil ladzina la ya'lamun haka nake yirke zuciya ba su san ka ba na rufe zuciyar da ba sa ganin hasken ka fasbir yi haƙuri inna wa'adan lahi lokacin da mai na tafkasu yana nan zuwa haka can kuma yace fasbir inna wa'adan lahi haka idai haƙuri alƙawari na gaskiya ne fa in ma muriyannaka ba'd allazina iduhum aw da tawaffayanaka fa ilayna yurja'un ko dai ma tun ka a nan duniya za mu kama maka su a hannunka ka diggirge su in ma ba mu haka ba dai wajen mu za su dawo wajen ubangijin naka a can kuma yace fasbir kama sabar ulul azmi duk duk ban hakuri na tibi Allah yake yace fasbir an ata maka annabi amma yi hakuri kamar yadda ulul azmi suka yi hakuri to wannan cikin kalmar kama sabar ulul azmi shi ma ban hakuri ne cikin ban hakuri suwaye ulul azmi ma abota girma annabi ibrahim annabi musa annabi isa sai na cikinsu annabi Muhammadu. To kai ne limamin ulul azami to su ma sun yi haƙuri bayan kai limamin su ya annabi wannan fasbir. A wani wurin kuma aka ce fasbir sabarar jamila. Yi haƙuri kyakkyawan haƙuri ya annabi innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Su suna ganin lokacin mai tsawo ne amma mu kusa muke ganin yi haƙuri sun kusa zuwa wajen. a wani wurin aka ce masa fasbir wa ma sabruka illa billah yi hakuri daure hakurin ka na san baka yi ba sai dan ni wala tahzan alaihim kakka sake damuwa a kansu wala ta ku fi da ƙin ma yankurun kakka zama kana da kunci daga makarar da suke yi inna allaha ma'al ladzina taqaw ka sani fa ni ina tare da duk wanda ya ji tsoro na tarayya wata iri bare kai ne liman wasu tsoron na kuma Allah a wani wurin ya ce fasbir warabbaka fasbir wali rabbika kai fasbir wali rabbika fasbir wannan kuma kai matuƙa ne ya je kuma yadda aisha Allah ya ƙara mata yadda wata ta take cewa a wani wuri ne ka fi jin cewa ka samu damuwa a cikin mutanenka to annabi yake baka labari yake baka labari to shi ne wannan aya ta sauka ce wani rabbi ka fasu ka yi haƙuri don ni sai ko kai aka ce maka haka ya zaka bare kai da baka san Allah fa inda annabin ya san shi ba fasbir li hukmi rabbika fa innaka bi ayunina da abu da suke maka muna kallo yi hakuri hukuncin ubangiji naka kenan kai kuma mai yarda da shi ne haka fa Allah wurare wurare wurare yake taba wa hakuri to abin tambaya annabin yayi hakuri to shi kuma wannan sabon littafi za mu buɗe idan za a bayanin wannan ka ji inda aka yi kaza aka yi kaza wancan haƙurin da Allah ya bashi shi ya kalla ya yi dubo ɗa'iba inda ya je ya kira ya kira ya kira ba amsa masa ba aka biyo shi da dutse da jiba ya zo da kare kayi haka yana haka sai ga jibril yana assalamu alaika ya rasulallah yace wa alaika salam yace jibril ne yace ina tare da mala'ika na dutse wanda duk dutsen duniya ba zai daga ba ba zai motsa ba sai da shi shi Allah ya dankawa tasrifi na dutse gashi nan yana faɗa haka sai annabi ya ji wata sabuwar sallama mala'ikan dutsen ne yace assalamu alayka ya rasulullah yace wa alayka salam yace ubangiji na ne ya turo ni yace ya ji duk abin da aka yi maka duka gaba daya amma ya umarce ni da cewa ya kake so in dauki wancan dutsen da wancan dutsen gaba daya in ne wa maka kop sun gama ya kalle shi sai ya kallo wancan ba da hakurin na Allah fasabir fasabir fasabir sai ce a a bari to ba za ka ba zai kirgu ba je ka ka bincika wuraren da annabi bai taba yin fushi dai shi in an taba shi ba sai dan an taba Allah saboda ne saboda Allah ya bashi hakuri shi a karan kansa Allah ya bashi hakuri kuma ya hakura to alhamdulillah
kai fatai ai fatai uwar yana sabuta sharu